وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى الأخرى من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي قبدا كراتو لسان الفتوى الهموية wanda babban malami shekul islam ahmad abin abdulalim ya rubuta daga wannan masallaci mai albarka masjidin mus'abul umair muna a ƙarshe-ƙarshen littafin alfasar hamawiya littafin da ya ƙunshi jawabi na babban malamin shekul islam wanda ya ba da amsar tambaya da aka fuskantar mushi akan cewa menene matsayiyar magabata na gari dangane da ayoyi da hadisan da suke bayyana siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala shine malamin ya shiga ba da amsa ta hanyar dalilai wanda suke tabbatar da wannan na alkur'ani da sunna da kuma maganganun gabaki ɗayan malamai waɗanda suke na musulunci muna gaba da malam yawani a dunkule yadda al'umma ta karfasu dangane da sunayen allah da kuma sifofin allah subhanahu wa ta'ala wanda a dunkule malam ya nuna cewa an kasu imanin gida shidda akwai wanda suke riya cewa nasussuka na ƙur'ani da suna wanda suke tabbatar da sufofin zafin Allah za a tabbatar da su a zahiransu irin sufofi na halittun Allah wanda aka ce wannan aƙida kafirci ce akwai ahalin suna wanda suka tafi akan cewa za a tabbatar da su a zahiransu amma kuma ba tare da kamanceceniya ba ta Allah subhanahu wa ta'ala da halittun shi akwai waɗanda ismi na uku suka ce zahirin waɗannan nasussuka su ne za a tabbatar da su amma za a tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ta yadda za a ringa musu tawili akwai yadda suka ce kawai fawwala lamarin za a yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma alwakifa wanda suka yi tawakufi cewa ba za mu ce ba ba za mu tabbatar ba sannan kuma ba zai zama ko mun kore ba sannan kuma akwai alwakifa waɗanda su kuma suka sani akan cewa kawai a karanta su dai tabarukan a karanta kawai ka karanta don neman lada ba tare da dole ya gafarci ma'anonin ba wasu a kulla su a yi laya ko a karanta a yi addu'a ko a karanta a babar sana'o'i kamar musabaka haka kamar a shirya wani karatu ne da za a dinga yi irin na darni da wanda za a yi don saboda a zo a maka tsamkaka gina gida a karanta a nemi albarka can gurin mutum ba kaza ce a mun sabka dubu a mun sabka kaza suka ce to kawai ayoyi na qur'ani haka ne amma ba wai suna nuni a wasu siffofi ba wanda za a tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka tafi akan cewa za a gudanar da su a zahirin sun kafi gida biyu ya ba mu na farko mu shafi a haka ne ko na biyu kuma man ya jari ha ala zahiri ala iku biya su ne ahlu sunna wal jama'a saboda haka ma ne ce fal ilmu wal qudra wal kalam wal mashi'a wal rahma wal rida wal ghadab ونحو ذلك في حق الأمر أعراضه كاغا إلمي لا الله سبحانه وتعالى إلمي قدرة إيكو زنشي مشيئة رحمة يرجع فشي da makamanta haka da sifofi fi hakkin abu a aradu a hakkin bawa waɗannan matsayin su abu ne wanda yake a aradu ya gabata ce a aradu wannan lahaja ce wanda take falsafiya falasifa su ke amfani da kalma ta aradu da kuma a abin nan min suke ce ma arab abin da bai tsayuwa da za su yi da karan kanshi kamar abin da yake yana jinginuwa ne da wani shi ya ce mai arab wanda kenan dole ya yaji ne kamar misali launi kamar misali siffa a ce dogo ko gajere hori ko baki misali yarda rashin yarda ai kaga ba wata halitta ba ce ba ilimi kaga ai ba wani ganga ba ne wani sura ce to suka ce wannan a haƙƙin bawa a arazun ne arazi ne wal waja wal yadaini wal ainu fi haqqina fi haqqihi ajsamu suka ce kaga huska hannaye idanu a haƙƙin halittun Allah waɗannan su kuma kaga jawharai ne ajsamu shi kuna ne تذكر فإذا فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات ما ليس إن هر الله سبحانه وتعالى يا زمنتو أبين سكن ساواني وجن دكان ما تبتر من سكو في كما أهل السنة جماعة أشعرية جاب أن له العلم وقدرة سودة تسجى لنا الله أنا العلم أنا القدرة وكلاما نزلت ومشيئة ولم يكن ذلك أرطا duk da wannan ba arazi ba ne a harshen zafin Allah ya duzu a ne ma duzu ala sifatin makhluqina kaga yana halitta a jinkina ma Allah a haƙƙin shi irin yadda su ma halittu su ala su a arazi ne to amma kaga Allah yana da wannan to sai a tabbatar ma Allah amma a siffar da ta dace ya sa an yakuna Allah ya sa an yakuna wajha Allah wa yadahu laysa ajsama kaga kenan yana halitta a ce Allah yana da hannu yana da fuska amma kuma ba jiki ba kamar yadda za a iya tabbatar mai kuma ba a ran ba ya juzu alaiha ma ya juzu ala sifatul makhluqina yana halitta ga siffar zatin Allah irin yadda yake halitta siffar halittun Allah yadda Allah ya ba su siffar da ta dace mu to shi ma Allah akwai wanda suka dace ma zatin shi subhanahu wata'ala yadda na halittun Allah suka zamanto suna da kenan siffar wanda suke ara na halittun Allah kaga an san siffar ilimin halitta an san siffar hannu da abin da na halitta to kuma haka Allah subhanahu wata'ala sai a jinkina mai nashi sannan kuma suna da wasu siffofin wanda siffofi din ba dole ba su zama siffofi ne irin na halittun Allah malik to hada huwa al-madhhab alladhi akahu al-qattabi wannan fa shine madhhabin da Imam al-Qattabi ya kai to gairu da wani jimin salafi daga magabata na magana ta tace alqaulu fi sifatu kal qawlu fi zati magana akan sifa kamar magana ce akan zati ma'ana in dai har an yarda duk halittar da Allah ya halitta suna da zati na kuma zati na halittun Allah ya sha bamban tsakanin su junan su illa to eh Allah ya ce subhanahu wata'ala kenan kuma an yarda cewa Allah subhanahu wata'ala yana da zati to kaga ka tattawa Allah yana da zafi halittun Allah suna da zafi wannan ai bai lazumta cewa dole a bai lazumta kawance ce ne to duk da fara mun yarda cewa zafin Allah tabbas akwai shi kuma halittun Allah suna da nasu zafin kuma babu kama da juna to haka kuma siffar Allah ma ita ma kenan yadda halittu ke da siffar su ta daban to haka mai kuma Allah yana da siffar shi kuma siffar Allah da ta sha bamban da ta halittu sau da haka in ka yarda akwai zafin Allah kuma ka yarda zafin Allah baya kama da dukkanin waɗansu halittu to kuma ya yarda siffa ma siffa ce wadda take ta zafin yanda ba a san yanda zafin yake ba to kuma haka ita ma siffa ce wajibi a yarda da ita yanda ba a san ba yanda zafin yake haƙe kanin siffar shi kuma aka yarda da akwai zafin misali to ita ma siffar dole a yarda da ita tare da cewa kuma ita ma siffar ba tare da an ganta ba kenan yadda aka yarda akwai zafi kuma an yarda zafi bai kama da ragowar zafi to haka ita ma siffar kuma wajibi a yarda ita ma kuma siffar zafin Allah ba ta kama da wasu siffofi daga siffofin halittun Allah saboda haka yadda Allah ya ambata cewa zafin shi tabbatacce ne aka yarda to kuma haka sai a yarda siffofin zafin ma in ya ba da labari akan shine abin da Imam Al-Khattabi Hamid alkhattabi ya hakaitu Allah kan shi da rama da wani shimamina salafi daga magabata ma'ana shekul islam yana nuna mana cewa mazhabin salaf shine tabbatarwa da kuma gudanarwa a zahirin nasussuka tare kuma da korewa kwatantawa da kuma kamantawa wannan shine masafiya na magabata wanda suke nazari wa alai ya dullo kalamu jumhurihim akan wannan ne zancen mafi rinjaye daga salaf yake nuni wa kalamul baqina la yukhalifu da kuma maganganu na ragowa wanda la yukhalifu bai zama ko bai na saba ma waccan magana to amru wadihun fa inna sifati kazzabi كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين مخلوقات ما يأتي هو أمر واضح وأن أبو أهيل يأتي فإن الصفات سوى الصفة في كالذات كما ذاتي ما لا يركك الله ينادى ذاتي kuma baka san ba yadda zatin Allah yake to shi ne zai lazumta ma kuma ka yarda da zatin yana da siffa yadda kuma baka san zatin ba to haka ita ma siffa din kuma baka san yadda kai biye da ita ba yadda kai yarda akwai zatin ita ma siffa ya kai yarda akwai ta yadda ka jahilci zatin to kuma ya ka jahilci siffa saboda abin da aka san shi shine za iya siffanta shi kaga ka san amur za ka ce amur dogo ne ko gajere ne ko kaza ne ko kaza ne to amma baka san ba amur ya ka ce ka san amur kace ban san shi ba to kaga baka da dama ka ce amru dogo ne amru gajere ne amru hori ne amru baki ne saboda kai baka san ba amru ne saboda haka kenan tunda har babu wanda ya ga zatin Allah subhanahu wa ta'ala to babu wanda zai iya kwatanta zatin Allah kama anna za kama anna zatin lahi sabita kamar yadda zatin lahi zati da Allah subhanahu wa ta'ala sabita sun tabbatacciya shi hakikatan tabbas an yarda akwai zatin Allah min ghairi an takuna min jinsil makhluqat kuma zatin Allah ba ta daga jinsi na halittar da Allah yi zatin Allah subhanahu wa ta'ala kenan laysa ka mithlihi shay'un babu wani abin da yake kamancece ne da Allah an sa alahu lahu samiya ko ka san wani wanda yake tamka kini wa lam yakul lahu kufuwan ahad to haka kuma haqiqatan ghaira an yakuna min jinsil makhluqat fa sifatuhu thabitatun to haka siffar zatin ma tabbatacciya ce haƙiƙa min gai da an takuna min jinsu sifatul makhluqat ba tare da tana kama da siffar kenan jinsi na siffar halittun Allah saboda haka yadda muka yarda akwai Allah to haka kuma wajibi mu yarda dukkanin siffar da ya ba da labari mu yarda Allah yana da wannan siffar in kuma Allah bai gaya mana ba to kar mu dinga kwatanta Allah da wasu siffofin da ba shi bane ya gaya mana ba ko manzo Allah sallallahu bane ya gaya mana duk inda za ka siffanta zatin Allah da wata siffa in an ce ina hujjarka ka ce Qur'ani ina hujjarka annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ba iya ganewa siffar zatin Allah sai ta hanyar wani Allah ne yake faɗi subhanahu wataala shi yasa lokacin da mushrikai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rabbaka siffan zaman ubangijinka sai Allah ya tabbatar da suratul ikhlas suratul ikhlas ka gani kul huwallahu ahad Allahu samad لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد shi yasa ta zama so ta hadilu sunan alquran tana daidai da ɗayan uku na alqurani duk kawa ɗaya in mutum ya zama so ya karanta shi yasa kuma sahabi da duk sallah yake rufewa da suratul ikhlas aka tambaye shi menene yasa yake kaunar da yake annabi yace yana kaunar da Allah sifatu rahman saboda sifa ce ta Allah kaga yama ce ce tubbuka iyaha ada khalqal janna shi kaunar sifofin zatin Allah yana jaza ma bawa ya samu kaunar Allah kaunar Allah kuma yana sawa bawa ya samu dacewa da gidan aljanna to yanzu in har ka zaman to kana tafsiri kana kore ma Allah siffofin zatin shi to kaga ka haramta ma kanka samun waccan gara ba sa Allah kare mu Allah kuma tabbatar mu akan tafarki wanda yake nan da rabbul alamin kenan malai ce faman qala la aqil ilman wanda yake bana hankalsa ilimi wa yadan da kuma hannu na Allah illa min jinsil ilmi wal yadil ma'budina ni sai dai ta hanyar siffa wadda take ta ilimi da hannu kawai wanda muka sani ila lahu sai ka ce mushi fa kaifa taqilu zata ya kake iya kuma hankalta ka yarda da zati min ghairi jinsil zawati makhluqina ba tare da kuma yana daga jinsin halittun Allah ba kenan inda wani zai ce maka a ai yake kokarin ya maka tashbihi ya ce maka ai kawai ilimi kala ɗaya ne sau da haka in har ka ce Allah yana da ilimi to kamar kaza hannu kala ɗaya ne kaza kala ɗaya ne to in ka ce ya aka yi kai yarda kuma Allah yana da zati kuma baka yarda ba zatin Allah irin zatin halittun shi ne ka gani sau da haka me yasa za ka yarda da wancan ka iya yarda da wannan duk dai ma yana sanya tabbatar mana waccan ƙa'ida da alƙawarin sun sifati alƙawarin ke zati lalle magana akan yarda da sufofi kamar magana ne kan yarda da zati babu wani musulmin da zai ce maka zafin Allah yana kamanceceniya da tsoron zafi su kun ba har sa yarda babu kamanceceniya to haka su kuma su ke yarda wa min al ma'lumi yana daga abin da yake sanannen abu anna sifatu kulli mawsufin thulasu zatahu wa thulaimu haqiqata فمن لم يفع من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه ومن المعلوم yana daga sanana abu an da sifatu kulli mawsufi lalle siffar dukkanin wani abin da zaka iya siffanta shi tuna sibu za ta to siffar tana dace ma zatin abu wa tulaimu kuma tana tana zaman tsawa tana dace mushi haqiqa wa tulaimu tana dace ma haqiqatan wa haqiqatan abu kaga siffa na kowane irin abin da zaka siffanta inda za a ce siffanta mana sabro siffanta mana kunama kaga za ka faɗi siffofin da ka sani wanda suka dace mata babu yadda za a yi ka ce yana da ƙawa ta kai misali wancan foto ke kaga za ka faɗi abin da yake mi ya dace ma yadda yake ba man lalle ba min sifatun rab wanda bai zama yana fahimtar siffar Allah ba Allah zai rasa ka misali shi wanda babu wani abin da yake kama da siffar shi illa ma yana sibil makhluq wai sai dai abin da yake dace ma halittu fakar zallafi ya kari wani to kaga a hankali ma zama mahaukaci so da dukkanin wani abin da ka sani wanda za ka iya siffantawa to siffar ta dace ma abin babu yadda za ka ɗauko siffar wancan gaba wancan to kaga siffar zatin Allah siffa ce wanda ta dace ma haƙiƙanin zatin Allah to wane ne ya ga haƙiƙanin zatin Allah waye ga zatin Allah babu wanda ya gani to yanzu Allah wanda ya ce Allah yana da kaza amma wanda ya dace ma me zatin shi Allah yana da kaza wanda ya dace ma za su yi Allah subhanahu wa ta'ala yana da kaza shi ne abin da ke na ake ga saboda duk wani abin da zaka siffarta to siffarta na dace ba wannan wa ma asana ma qala ba'dhum malan ce me kankan abin da wani daga cikin malamai yace idza qala laka al-jahmiyyu inni aqila al-jahmiyya yace ma kaifa istawa ya ya Allah ya istiwa'i wa kaifa yanzul ila as-sama'i dunya wai ya ya Allah yake sabkowa saman duniya ma'ana wanda zai tambaye ka akan kaifiya daga kaifiyoyi na zatin Allah kaifa yanzuru ila sama'i duniya wa kaifa yadahu wa nahu zalika ka san kana samun yawa jami'a suna ire irin waɗannan abubuwan to inda wani zai tambaye ka ya ce to sun da kunci Allah yana da kaza yana da kaza to gaya mini yaya kazan na shi yake kunci yana sabkowa to gaya mini ya sabkowa take fa kullahu ka ce mushi kaifa huwa fi nafsi yaya zakan Allah yake فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو إن يجي ما با wanda ya sanya Allah ya tafi Allah ne sanyan da yake wa kullu al-bari ghayr ma'lum lil bashar haqiqatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ba abin da dan adam zai iya sani bane fa kullu sai ka ce mai bayan ilmu lalle fa ilmu bil kayfiyat sifa mustalzimun lil ilmu bi kayfiyat al-mawsuf lalle sanin yanayin siffa yadda take to yana rataye da sanin kaifiyar abin da za a siffanta ka in dai abin da za ka siffanta ba ka san shi ba to kuma babu yadda za a yi ka sanya siffar shi kai duk abin da za ka iya siffantawa wanda ke nan duk abin da za ka ba siffa to ka san wanda za ka siffanta in har ba ka san ba wanda za ka siffanta ya za a yi wanda ba a san shi ba kuma a faɗi siffar shi kaga ba a gaba za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala kenan fa kullu ka ce mai bal ilmu bi kayfiyati siffa ai sanin hakikanin kaifi ya sifa mustalzum lil ilm ai yana rataya yana lazum ta sani bi kaifiyatul maqul da kaifiyar abin da za a siffanta din Allah kuma babu wanda subhanahu wata'ala ya ga zatin shi sai da zatin shi fa kai fahimtu an ta'lamu bi kaifiyati sifatul mawsul ya za a ce ka san kaifiyar siffar abin da zaka siffanta walam ta'lam kaifiyatuhu alhali kuma ba tare da ka san kaifiyar shi ba wanda ma ta'lamu zatu wasifat kasancewa tu'lamu zatu wasifat ana sanin zati da kuma sifa min haythu al-jumla a dunkule ala al-wajhi alladhi yanbaghi lahu a fuskanta ya dace saboda haka zatin Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani mun yarda siffofin Allah mun yi imani mun yarda siffa ce wadda ta dace ma zatin Allah bal hadhihi al-makhluqat yace hadhihi al-makhluqat waɗannan abubuwan halitta ɗin hazir makhluqat waɗannan halittu na Allah fil jannati waɗanda ke cikin aljanna wa qad sabata haqiqa qad sabata ya tabbata an ibn abbas annahu qala laysa fil jannati mimma fi dunya illa al asma yace hadhihi al makhluqat kaga waɗannan halittun Allah allati fil janna wanda suke aljanna kamar ƙoramar madara ƙoramar zumuwa ƙoramar ruwan daɗi ƙoramar giya dabino inabi misali lahamu tsairin misali sururun duka ara'ik da duk abubuwa guraf guraf na aljanna ɗakuna da duk wasu ni'imomi dai da shajaratu da komai na aljanna wanda Allah subhanahu wataala ya tanadar da su kaga ai halittu ne Allah ya halitta kuma mun yarda aljanna akwai nabi akwai madara akwai giya to ya zo daga da ba sai tilasta fil janna min ma fi duniya illa al-asma duk abin da yake aljanna a duniya babu shi da sura kaga ai a duniya ga giya aljanna kuma akwai giya to yanzu yake ce tun da ce aljanna akwai giya giya duniya da giya aljanna da ce to tun da wannan halittun Allah wa lillahi masallu ta'ala halittun Allah ma ba ɗaya bane ba kuma ka da aljanna akwai dabino akwai kaza akwai komi kuma ka san dai ba ɗaya bane ba to wannan abin da Allah ba ya halitta ina kuma ka za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fata siffa kuma ka ce nan yana raddi ne ga mushabbiha yana raddi ne duk ga mushabbiha saboda ai kaga ku suna cewa kawai ni wa ban san hannu ba ko iri ne kawai sai irin na halittun Allah in har ka ce Allah yana da wannan to kawai ɗaya ne da wannan to shine yace to ai kaga a halittun Allah ma ne ai ba ɗaya bane ba saboda haka duk abin da baka san ba haƙi yanzu ya za mu gane haƙiƙanin biyar aljanna ba wanda zai ce ma gane da ka gani ba wanda zai ce ga kai dai wa wani sufofi amma baka ɗanɗana ba kuma baka ganta ba kenan sun ba kuma mun yi imani akwai ta wa kare a kabaran mawu annahu la ta'lam nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa qabara an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil janna ma la aynu ra'at wa la udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar ma'ana dai ma da yana nuna mana la sallim min al-ishtirak fil asma al-ilm bil kayfiyya bai zaman tsawa wasila da an samu tarayyar suna kuma ya zama kayfiyya ma da dan an ce Allah subhanahu wataala ba da labarin yana da kaza yana da kaza kuma halittun shi ma sufar su je wannan wa bai lazumta ne al-ishtirak a ce an yi tarayya Allah ba da labari cewa fala ta'lam nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun sannan annabi sai ya ba da labari inna fil janna aljanna akwai ma la aynu ra'at abinda ba idan da ta taba gani wala udhunun sami'at babu kullun da ta taba saurari wala khatara ala qalbi basharin bai taba kuma tarsuwa ba ya fada a zuciyar wani dan adam sai yadda zaka yi jikarsa manzala san sai ce Allah ya ce alatu li ibadi salihina na ta dadar wannan zarfatun bayina ma la ainu ra'at abin da ba idan da ta saba gani wala uzun sami'at kunne ba ta saba ji ba wala khatara ala qalbi bashar da Allah za a samu wani wanda kake ganin babban mutum ne ko mai mulki ko mai dukiya ko mai kaza ya ce wani abin da nake so da kai ina son kamar aiki shekara uku ko shekara hudu akwai wani gida na musamman na tanadar maka shi a unguwa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza kuma akwai wata kyakkyawar siyasa hannu na tanadar ma ita ta san kaza ta san kaza ta san kaza saboda haka ina son kamar aiki mai kyau abin da nake so ka tsaya cikin kaɗai da gaskiya ka yi wannan abin ba ni son rashin gaskiya yanzu ni za ka yi kokari shi mutumin wani yarda ce kai shi saboda za ka ce ai sarki bai karya ba ai shugaba ne bai karya ba alajuwa ne ai kawai wannan abin kamar an yi an gama ne tun da ni alajuwa ne ya maka ko kuma gidan da ba baka gan shi ba gidan da baka ganta ba amma ka ga alƙawarin shi ba bai saba alƙawari amma za ka ce ai bai saba saba alƙawari ba bai yi kaza bai yi kaza kuma za ka tsaya kai abin da suke da to yanzu wannan Allah ne yake ce mana ajatul ibadi salihina na tsanadar wa salihan bayina to dan me baka zama ba daga salihan ma la aina ra'a wala uzun saya wala qadar ala qalbi bashar inda wani ne zai mar alƙawari zaka ga zamu yi tajajircewa ka sai ka sai aka ce ya ma kake wannan kace ai alƙawari ne aka mallaka ta saboda haka ba da damuwa an ce akwai gida kaza kaza kaza kaza ya kaza kaza saboda haka ni yanzu ba da matsala ba zan saurari kowa ba فإذا كان نعيم الجنة إن هل يزمن نعم الجنة هو خلق من مخلوقات الله هل استعجلك هل كم الله كذلك هكا صفتا فما ظن بالخالق عز وجل sai a kashe tunani kuma mahalicin kowa da komi a ce wai ga wata halitta kuma ka kwatanta siffar halitta da siffar mahalici yanzu halittun ma kansu sun sha bamban junan su juna to kuma ya mahalicin halittu kuma ka ɗauko wani abu na halitta da ya halitta ka ce kuma ɗaya ne wa hadhihi ruh allati fi bani adam ay alim al aqil inqiraba Allah su fiha ya ce wannan rai ne wanda take cikin ɗan adam wannan rai da take cikin ɗan adam kadi alimar aqil ai duk mai hankali ya san in turabun na su fiha yadda aka yi kwambaba kwambaya a cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ke ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka tambaye shi kagan Allah ya ce wa yas'alunaka an ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka dangane da hakikanin rai mace ce rai ya rai take menene rai ya kai fiyar rai take sai Allah ya ce kullu ruhu min amri rabbi amma kaga wa yas'alunaka an zulkarne kul sa'atlu alaykum minhu zikra ka gani saboda kenan mi abu ne wanda yake abin sani amma raiwa kenan sai ka ce to wannan rai wanda an yi sabani akan hakikalin da ko maganganu sun sha bamban wasu sai akan cewa rai jiki ce rai da aka ci a ruhu shine rai annabtu shine rai a lokacin da ya fita daga ciki ya ce ne a ruhu lokacin da yake shi kuma annabtu ke amma da annabtu da a ruhu duka abu ɗaya ne duka dai rai saboda haka wasu suka ce ai rai arabi ne wani abu ne wanda yake arab ya gabata wancan arabi ne saboda haka ban san baya yake jawari ne wasu kuma suka ce a jauharu ne wasu suka ce a itidali ne na alqaba'i cikin wannan al'arba saboda haka alharara alburuda arquba alyubusa wasu kuma suka ce a'a baya daga waɗancan ma'ana ce wadda take ta biyar doriya akan waɗancan a waɗancan kenan alqaba'i wanda suke arba da mun ka ce arruhu jismun muqalifun bil mahiya wani abu ne wanda ya saba ma haƙiƙani li hadha al-jism al-mahsus ya saba ma wannan abin da muke gani saboda haka yake jinsun nuraniyin ne ulwiyin khasifin hayyin mutahaddikun kaga dai kowa ya yarda cewa kana da rai kuma rannan takan tafiya takan zawwa ana motsi kai rannan ma tun jariri da yake ci ka gani goyi umaru biyar ba a kuma yursar ile da mara fahim fakfiru abu sami rai a lokacin da mutum yake da kwana 120 to kaga tun a cikin an busa ma mutum rai yana da rai to amma ba ake ganin ran ya ran ta ya haƙi ganin ran ta wa ma wutu min al-ilmi illa qalila to yanzu wannan wai halitta ne daga halittun Allah halitta ne daga halittun Allah amma ba wanda ya sanya yake kuma zatin Allah ne kuma kayar ne akwai ran nan kayar ne ran nan akwai shi kuma yana da wasu siffofi wadanda suke na shi to ina ga kuma mahalicin rayuka duk gaba ki da subhanahu wa ta'ala ويمساك النصوص عن بيان كيفيتها كيفيتها da kuma kame wannan sussuka akan bayyana kaifiya afala ya sabiru al biha shin mai hankali wai ba zai dauki izina akan rai ba alal kalamu fi kaifiyati Allah ta'ala akan yin magana akan kaifiyar zatin Allah in dai har ka yarda da rai kuma Allah ya rike nasi Allah bai wani inda Allah cikin Qur'ani yace ga yadda rai yake an kare inda nan sa hadisi yace ga yadda rai yake an kare da yanzu su ma maguzawa sai su laɓe su aiki da na ƙur'ani ilmocin za su bantaro kuma sai su juya su yi wata haka haka a yi wani kwarance kwarance wai ba za a biyo ba hanya tsokar kaga abin na kunne ba amma sai a yaka a yaka a yaka a yaka kawai sai a canza ma abin kama sai kaga kamar dai wani abu ne wanda yake da ba shi kuma na kunne to sai Allah ya kame na sun suka ba inda Allah ya faɗi ga inda ne kuma da Allah an isa tun da dai Allah ya ce kulu ruhu min amr rai rai ko daga lamarin Allah ne kaga Allah bai ba mu kuma ma Allah ya karo bala shi mai cewa utitu min al-ilmi illa qalila to yanzu da su mala'ika wanda ba su raba akwai Allah kuma Allah bai wadi yanda rai yake ba da yayin ku kwakulo su su faɗi kaulin fasal kawai kaga kawai su wani magana ya je kawai ga yanda rai yake a koma akan wannan amma kaga kawai dole dai ne ana sa kwagamuyanci saboda Allah ya yi ya rike ilimi يجد أفلا يستمر الآكل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى مع أننا نقضوا بأن روح في البدن تعالى ينتهي من يكررنا الجيش وأنها تخرج منه وتخرج إلى السماء كما ذات وتر المؤمن daga cikin shi kuma ta hau zuwa sama wanda su tsalli min wakatan nazar lokacin fitar rai kuma za a zai zamanto an zare ta Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu daga waɗanda za su zamanto sun samu wannan shafi na shifa su tsalli min wakatan nazar lokacin fitar rai za a zare ta kama na tsakar da zare ta su fari kamar yadda na suka inganta su suka yi bayani la nubali amma kuma ba shi ba gani la nubali fi tajriha yace ba za mu zurfafa ba la nubali ba mu zurfafa fi tadririha wajen tsantsantar da ita gururul mutafalsifa irin zurfafawar masu da'awar farsafa mutafalsifa kenan ba za mu yi irin wannan zurfafawa ba irin yadda suka zurfafa yaya gururul mutafalsifa yake sun sifanta rai da abin da la yaktasifu bihi illa mubtari urubi abin da kawai babu shi suna cewa la ya dakhilul jism basta cikin jiki wala kharijahu basta wajen jiki wala mutabayila ba ta zaman to ta ciro daga shi ba la mudafila ba cin shi take ba la mutaharrika ba ta motsi wala sakila ba kuma kawai a kwance take ba wala hiya jismu kuma ita ba jiki ba wala aradun ba arabi ba suka dai faɗi wasu abubuwan da kawai babu ya ce to la rubani fi tafiriha ba za mu kai masu wajen tsirintar da ita ba gurbar mutafarsi ba wa man wafaka wanda wanda suka dace ba ta yadda haiku na fa'ana a kudu da wanda su suka kore ma marai hawa da kuma sankowa walin su sali mai badan suka kore ma rai haduwa da gangan jiki walin su sali anu da kuma rabuwa da shi wata tsaffatu biha suka dinga fagauniya a kan rai haiku ra'auha ta yadda suka ganta min jinsin badan suke ga tana daga jinsin jiki wasu fati bayan mulmu ma tana ne badan rashin zaman tsawon rai ta yi daidai wa daidai da jiki لا ينفي أن تكون الصفات لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها wannan bai korewa ya zaman to rai tana da wani siffa nata bi hasabi ha gurgurdan ta zaman tsawar da rai da gangar jiki ba sai bane gangar jiki da ban rai da ban za a zare rai a bar gangar jiki Allah ya tawaffa ya tawaffa al-anfusayna mawtiha wallati lam tamut fi manamiha ka kana kwanta za a zare rai kuma gangar jiki yana nan za a cire ma mutun rai ga gangan cikin nan an bar mana babu rawa a cikin kuma ba mu ganin da aka sare ka ba kuma likitan da zai iya maido ta wani la yakunu ghayra madinin tarji'una ha in kuntum sadiqin Allah ce me yasa in kuna ga ba za a tsara ku an tsari ba ran da ta zo za ta ta kuma maido ta amma kan ana gani gashi wannan yana da fara fahuwa suna ban kwana yana hutar rai amma ba likitan da zai iya maido ta ba kore kuma ba a ganin lokacin hutarta ka gani to kaga akwai gangar cikin kuma an bar mana kuma da aka cire gangar cikin shi kenan inda ma za a ce cikin yana kasa ba a ɗauke shi ba ka ɗora shi wani guri za ka ga ciya shi da wasu abubuwa kuma tuni saboda tuntuni an zare da ke dama kasa ne min ya tsara kana ko fi hannun mai saboda haka dama da kasa aka yanzu kuma kasa ne in aka bar shi wani gurin kasar zai zama ka gani saboda haka kenan wannan shi ne hakikanin abin nan to korewa kamar cancaniyar rai da gangan jiki wannan bai lazumta su zaman to daya bai lazumta su zaman to daya an san wannan su ba su sabi tsara bi hasa biya illa an yi fassiru kalamahu sai dai a fassara zancen su bi ma yi wa fi kullusu da abin da zai yi mi zai yi muwafaka yi da da nasu suka sai kunu da kare aka tsawo fi lafazi sai ga mutum kuskure ma lafazi wa anna lahu bi zalika yake ta kaka ma zai zama to an samar da kamantaceniya daidai wa daida wa amma lika sumani ya ce amma ka so guda biyu waɗanda ke cewa na su suka tujira ala filafin zahiriya za a gudanar da su a bisa sabanin zahiri allazani yan fiya ne zahiriya na an tsalla ke wuri to ne ne na tsalla wala na kuma ziyada ce ko da yi turba mai tsari tana da yawa ta kai shekara wani ba ko ta shi ka ɗan baki a nan ba wani ara ya karanta
قال المسلم رحمه الله تعالى ولا نقول انها مجرد جزء من اجزاء البدن كالدم والبصر مثلا او صفه من صفات البدن والحياه وانها مختلفه الاجزاء ومساويه لسائر الاجزاء في الحد والحقيقه كما يقول طوائف من اهل الكلام لم نتيقن ان الروح عين موجوده غير البدن وأنها ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا فإذا كان مذهبنا في حقيقة الأمور وصفاتها غير المؤصلة والممثلة فكيف الظلم بصفات رب العالمين؟
bakin nan ne ko la naqulu mu la naqulu innaha mujarrada ko mala yace wala naqulu innaha mujarradu juz'in min ajza'il balad kuma ba za mu ce ba ita rai dan tsar wani yanki ce daga yankuna na jiki kamar misali mu ce kaddami kamar matsayinsa mu ce jini ce wal basar ko mu ce turri ne masalan mu ce kamar hayaki ce a'a ba za mu faɗi wannan ba kenan ba za mu ce wani juz'i ne daga juz'i na jiki kamar yadda jini yake juz'i daga juz'i na jiki to ba za mu ce ba ita ma rai wani juz'i ce kamar jini take wal bukhar ko kuma mu ce a kamar wani turari hayaki ce aw sifa min sifatil badan ko kuma mu ce sifa ce daga sifar jiki wal hayat min sifatil badan wal hayat daga sifa na gangan jiki da rayuwa wa anna mukhtalifatul ajsad sannan ita ta jikinta ya sha bambam wa musawu ya da sa'irin ajisai kuma sannan tana daidai wa daidai da raguwar jikuna fil haddi wajen bayani akan haƙiƙaninta wal haƙiƙa kama ya kuri tsawaiku min ahalin kalam ya ce haƙiƙa kamar yadda wasu daga ahalin kalam ya ce wal haƙiƙa su da kuma haƙiƙa kama ya kuri tsawaiku min ahalin kalam kamar yadda wasu daga faransifa da ahalin kalam suke siffanta rai da haka a bal na tayaqqalu muna sakan kan cewa ce annar ruha ainin mawjuda fil badan ita rai ainin wani haƙiƙa ne ne mawjuda wadda take saman ya gairul badan kuma ba gangan jiki ba saboda akan cire ta a raba ta da rai akan ɗauke ta sakar rabuwa da jiki wa anna laysa mumathila lahu kuma ba su kamanceceniya da gangan jiki وهي موصوفة بما نطقت به النصوص أبر صفنتاوا ce daidai da yadda nassi ya yi magana a kansa hakikatan nassi ya magana a kan rai hakika na majaz ba wai majaz ba fa idza kana mazhabuna fi haqiqati ruhi in ya zama makafiyan mu akan hakikanin rai wa sifati hadi sifanta bainal mu'aqqila matafiyar mu muna tsakankanin wanda suke korewa samuwar wanda suke korewa والممثلة وانت تكوري و وانت تكوري سبو بنتا والممثلة لكم ما تمثل داوا فكيف الظن بصفات رب العالمين تو يا كيكي زتن زفر أبنجين تاريخي كان هل يزمن تو متفيا أهل السنة والجماعة متفيا شي وجه سكي سكا سكيا أدنغني يا راي ma'ana ba su ce rai suna da kamanceceniya da gangan ciki ba sannan kuma ba su tabbatar ma da rai siffofi waɗanda suke na haƙiƙa sai dai an tabbatar ma rai da siffofi irin siffofin da Allah ya bata ka gani to wannan ka halitta daga halittun Allah me kake tunani kuma ahlus sunna matafiyar su akan siffar zatin Allah mahaliccin rai in dai har ahlus sunna sun jahilci haƙiƙanin rai to ya kuma za su zaman to sun siffanta haƙiƙanin siffofin zatin Allah subhanahu wa ta'ala amma mun yarda akwai rai kuma rai tana da siffofi ka gani kuma saman mai abu ne to haka za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala yana manyan da wannan mala ya ce wa amman ismani allazani yanfiya da zahiriha qani allazina yaqulun masu cewa dai sanatul batini madalulun huwa sifatul lahi ta'ala fasl wanda suke cewa dai sanatul batin madalulun a batini ba ta da wani abin da take nuni هو صفة الله تعالى قتل صفة الله سبحانه وتعالى لديها وأن الله لا صفة له ثبوتية فكتي الله بيد وتصفة ثبتتية بل صفاته إما سلبية كوري أتي صفة شيء كوري أتي أتي بيد كذا بيد كذا بيد كذا وإما إضافية كوكو سلبية إضافية لأن ذا سميع ويسمع ولا يقوم به سمع mai ji ne kuma yana ji amma ji bai tabbata ba siffar shi shi ne talbiya ibafiya kaga duk maganganu ne wanda suke na falasifa wanda ba su da kan gado kamar maganganu ne wanda mai hankali bai haɗe su ba kawai akwai shi akwai shi ka san siffar shi ba ka sani ba sau da haka yarda ka da akwai shi ba ta da zanta cewa sai ka sanya hakika ne shi kenan wa imma murakkaba min huma aw yathbituna ba'd as-sifat ko kuma su tabbatar da wasu siffofin as-sab'iyya su tabbatar da siffofi guda bakwai kamar ash'ariyya aw tamaniya ko guda takwas aw khamsa ashar ko kuma goma sha biyar aw yathbituna al-ahwal duna as-sifat ko kuma su tabbatar da ahwal duna as-sifat kenan siffofi guda bakwai da duk ash'ariyya sun haɗu a galibiyarsu akan tabbatar da su su ne kudura ilmu irada alhayatu samu basaru alkalamu alkalamu ne shi ne suke cewa kudura irada ilmun hayatu ka gani samu basaru kalamu waɗannan sufofi ɗin guda bakwai wasu kuma sai zaman so sun ƙara kenan da albaƙa'u wanzuwa wajibu lillahi ta'ala ka gani saboda haka kenan sai su kawo ire-iren waɗannan waɗannan sufofi ɗin saboda haka suna tabbatar da su ko kuma يثبتون الأهوال دون الصفات ما تثبتر الأهوال دون الصفات شما أن مذهبة ما تثبتر رسولكم الأهوال دون الصفات وسنا تثبتر ما ذات الله سبحانه وتعالى أهوال هذا هي أما بند صفات بند صفات وأن مذهبين أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي ɗaya daga jagororin mukutan zilawa shi ne abu hashim abdulsalam bin muhammad al-jubba'i ɗaya daga manya-manyan mutazilawa wanda kuma ana nasarta firka ta bahashamiya zuwa gare shi firka ce daga firakul mutazila saboda mutazila su ma sarar ita duk hanyar da take ba ta gaskiya ba za ka ga ta kamfafan gare ba duk hanyar da take ba ta gaskiya ba kaga misali rafiza ai sun karkasu imamiya ne ismailiya ne kaga duk sun karkasu a cikin ma za ka ga akwai gurabiya misali duk sun karkasu daban-daban sannan kuma haka za ka samu firka ta kawai su ma kawai jawa sun faffan gare sirrin so da duk inda aka bar siratun mustaqi to dole ne zai biyo baya samun sabani dama ita guda ɗaya ce wa anna hadha siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ita hanyar Allah guda ɗaya ce ita ce siratun ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim wala dhalin ita hanyar sabon ma duk waɗancan amma ta hanyar da ba ita ba za ka ga tana kuna zuwa ga can shi yasa kaga misali sufiya kaga ba sahiya ɗaya ba ce ba su ma ne an ɓangare kaga ka samu ƙadiriya ne na kashe da bandiya ne rufaɗiya ne sunusiya ne tijaniya ne misali kaga tijaniya ma faiza ne kaza kaga duka su ma an sha bamban duka an ɓangare amma ita sunna kawai tafarki guda ɗaya ne tsari ɗaya ne kawai hanya guda ɗaya ce babu wani abin da aka tare da ita to wannan firka ce daga firkoki waɗanda suke na bin su suna tabbatar wannan kama kama urkun min mazahibi al-mutakallimin kamar yadda aka sa hakan daga mazhaboji na mutakallimuna wannan babu haƙiƙa gare shi ne wani yake cewa min ma yuqalu wala haqiqata tahsabu معقولة تدل إلى الأفهام الكسب عند الأشعري والهال عند الفاشمي yake iya daga abin da ake hudu babu babu wata haƙiƙa karkashin su wadda za ta kusantar da kai zuwa ga fahimta yace al-kasab inda al-ash'ari akan al-kasab ayyukan bayi yaya abin da wajen abul hasan al-ash'ari sai kuma al-hadu shi ma inda al-hashimi ismun yata'awwaluna akwai wanda su kuma suna tawili wa yu'ayyinuna al-murada sai su ayyana manufa za su zo da sifa ɗin sai su yi tawili sai su sun yarda da sifar amma kuma sai su awwala ta istawa bi ma'ana istawla aw bi ma'ana ulul makan wal qadar aw bi ma'ana zuhuru nurihi lil arsh ko kuma ka ce istawa al arsh sai su ce ya bayyana hasken shi akan arsh aw bi ma'ana intiha'ul khalqi ilayhi ko kuma ka ce istawa da arshi sai su ce halittu sun tukaje zuwa gare shi ila ga da zalika min ma'ani almutakallifina zuwa ga wani wannan daga ma'anoni waɗanda suke kallafa ma kawunan su wanda suke sirsa sama kansu wanda ba zalla bayanin sultan so da su mu'awwila kullum suna kokarin siwa ma sai sun bankare wani abu zuwa ga wani jinsi shi yasa za ka ga wanda zai ma tawili na sakwata da wanda zai ma nan da wanda makaranta makaranta ne duk wanda zai ma wancan mu'awili inda zai fassara ma daban wancan ma zai fassara ma dan wancan makarantar ma shi ga inda malamin ke fassara ko to da haka shi tawili haka yake wani ya fassara ma da kudura wani ya ilimi wani ya ce hasken zaki wani ya ce rahama wani ya ce duka haka za ka ga abun ba wani abu ba ne wanda yake guda da shi akwai ma waɗanda za ka ga daga cikin masu tabbatarwa din sai dai kuma sukan eh, masu tabbatarwa amma kuma abin a matsayin abu ne wanda yake hayayi abu ne wanda yake hayayi kenan kawai su a wajensu manzanni sun sa hakikanin amma kuma sun waɗi ma mutane abin da hankalinsu zai iya rike ba wasu sunan ya ƙulu na allahu alam bima arada biha wasu kuma suna ce allah ne ya san abin da yake yi lakin na alamu annahu la yurid isbata sifa kharija amma alinna amma dai mun san Allah ba wai yana nufin wata siffa ba wadda ta fita daga abin da muka sani wa amma kismani wa sifani amma kaso guda biyu wanda suke waqifiya wanda suke tawaffufi kenan wanda suka yi tafwidi fa kismun yaquluna wasu na cewa yajuzu an yakuna al-murad zahiru zahiru al-aliyah suna cewa yana halitta an ya kunan muradi ya zama manufar Allah zahira Allah yana nufin zahirin wannan hannu da yake tabbas hannu yake ne amma zahiri al'ari ya kuri jalalila zahirin da ya dace ma za su hannu wa juzu an ya kuna Allah ya kuna murad tafaqan lillahi wa la ilaha kuma kace yana iya yiwa kuma ya zama ba siffar Allah bace wa hada tariqat kathirun min al-fuqaha wa ghayrihi wannan shine tafarkin mafi yawa daga fa'u da waɗansu daga cikin idan suka cewa idan lekam siffar ake nihi wadda ta dace ma zatin Allah kuma tana iya yiwa siffa ake nihi tana iya yiwa kuma ba wannan ba ake nihi saboda haka su ya suka tsaya suka karanta shi ko imani ai babu tarafi kace to lalle akwai yiwuwar Allah yana nufin tabbas wannan siffa hakikata kuma akwai yiwuwar cewa ba wannan da ke to kaga me kake nihi wannan kaga ai babu taraddudi abdullahi shakun ai babu zancen shakka kuma cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa zai tariqa kathira min al-fuqaha wa ghayri fuqaha kuma fi yawa da su suka kan wannan shi yasa zaka ga mafi yawa fuqaha akwai muqawwila shi ne ma dalilin da zaka ga suna nasab da mazhabin salaf zuwa ga tafwid mazhabin salaf zuwa ga tafwid akwai rabu Allah ana saka mai da alkhairi ya rubuta mujallar guda akan tabri asu mazhabin salaf ko tsarikatar salaf a kan asabuwi saboda haka mazhabin salaf ya kawo duk dalilai da shubuhar da suka makalkale wanda ita ce suka kallawa na mayu kaza ya suka yi suke hukunci da cewa mazhabin salaf shine yin tafwidi shine kuma a baya kan shekul islam ya wanke salaf daga wannan samsam ba tafarjin salaf bane tafwidi salaf ba su yin tafwidi ma'ana tafwidi kawai Allah ya daidaita da arshi Allah ya da lokaci Allah ne ya sani ka gani menene wanda yake cewa kullama aw hama tashbiha aw wilu wa aw kul aw aw aw fawidu wa rubta biha tarbiha duk abin da kaga kina na so kawai kai tawili ko kuma kai tafwidi manuwarka tarkacewa ta ta wa kullama aw hama tashbiha duk abin da yake dan maka wahamin kamar akwai kamar tacce ne da kaza to kawai awilu yi mai tawili aw fawilu ko kuma kawai kai tafwidi wurin tanziha kai dai manuhanka tsarkakewa sau da ta kace kawai rabbi alima kawai rabbi abin nan su ga dai maza abin sana mai haka ne yawa za ka ga sana je ko wannan ko man baka kula ba ita wannan gabar sai ka je ka sauki sau da da dama an nakalto maganganun shubuha an laƙa ma mazhabin magabata cewa magabata ta fi kuma ko a bakuna za ka ga in ba mutum ya yi aune ba ya yi firasa a ga ilimin sifat za ka ga yawa mutum yana sa abin da ya ga ya faɗo sai ka ga ya faɗo ta fuhidi yawa ne ka ji wani yana kawai ka ya faɗo ta fuhidi ka yi sama maki shi kuma a halin sunna ne amma kuma ka shi azantar shi yana daga kawai ya faɗo kwaɗam cin ta fuhidi to dole wannan abin ya yi abin da ke yawa daga shi wa qawmun yamsikuna al hadha kulli wasu kuma suna kame ya ga wannan wala yaziduna ala khilafil qur'ani ba su kara kan karanta qur'ani wa qira'atul hadith da karanta hadisi muridina bi qulubi wa alsanatin an hadhihi takdirat su kuma su daga cikin waki fatu yum su kuna na hada kulli su sun kare ba su ce ba za a siffanta ma Allah ba za a siffanta mai ba kaga ai wancan sun ce takan iya yiwa wa waɗannan abin da Allah ya faɗi siffar zatin Allah ne hakikatan kuma wata rayuwa ba siffar zatin Allah ba to su kuma waɗannan yau su kuna da ala kulli ya suka kani ba su yi wancan saragilin ba wala yaziduna ala tilawatul qur'ani ba su ƙara ba akan tilawar qur'ani wa qira'atul hadith muridina bi qulubi dama shi a wannan babin ɗayan biyu ne kaga ko dai waɗanda kawai ka yarda da abin da yake tafarki na sahabbai kaga sun yarda da qur'ani da sunna abu abin da suke karanta shi kenan wanda kuma suka fara kutsa bangaren ulama kalam da abubuwa suka samu matsala to kaga wannan suka ce wala zidun ala tilawatul qur'ani kawai qur'ani nan a tsaya a yi tafama shi kawai a harkace a rubuta a rubuta a sha a yi laya a yi darni a yi musaffa a yi musabaka a nemi albarka a zuwa sarki a yi kaza kawai cikin tsanani ya zo a yi tafka dubu a yi tafka kaza kawai a yi addu'a a yi tawassuli amma wanda duk abubuwa a kame a shafa ma kai lafiya kar a je a sako ma kar a je a yi kaza su kuma na wa kira tunani suka ce kawai hadisi a karanta shi duk wata siffa ta zo kawai a karanta ne amma kan a ce Allah yana da kakawa a yi bum da wani daga mu'urdina bi qulubihim zukatan su sun بجر الاسبوع انت الذي عن هذه التقريرات لقول انا تقريرا فهذه الاقسام السته يجي فهذه الاقسام السته ولا سوني ربا ربا نم ولا شده ولا يجي ان ينا يكي يوارب باكا لا يمكن الرجل ان يخرج عن قسم منها bayan da za ka samu mutum ya wuta daga ɗaya daga cikin waɗannan guda shida. Eh daga wannan shidda dole ya ka samu mutum ya waɗa cikin ɗaya waɗannan shidda da aka ambata. Saboda haka kenan la yamkina ya kharuj ba zai iya yiwa ba ka samu wani ya huta ko dai ya zama to misali daga masu riya cewa waɗannan siffofi ɗin suna daidai wa daidai da na halittun Allah subhanahu wataala ko kuma ahlus sunna lalle mun yarda da kai wannan amma yadda ya dace ma zafin Allah ko ko masu cewa a mabayyanin waɗannan nasussuka suna tabbatar da siffar zatin Allah suna tabbatar da siffar zatin Allah sai dai Allah ya tsarkaka daga abin dole a yi tawiri akan wannan wannan din kenan labudda wannan siffa ce ta zatin Allah ma labudda a yi tawiri ko kuma ala tafwidi ko kuma wake ba da suka rabu gida biyu da wanda suka ce tana yiwa siffar shi ce tana yiwa kuma ba siffar shi ba ce da kuma wanda suka ce kawai a shawa ma kai lafiya kurum Qur'ani a karanta shi a nemi albarka da shi a yi tawassuli da shi a yi layu a yi rubutu a karanta a yi addu'a a yi kaza in ya kama ma a yi musabaka a zo a tare a yi gasa a ga wani iya karatun qur'ani amma zan can a bayyana siffofin da kaza na kali amma a yi wani dan sama sama a yi musa a baka a yi kaza duka wannan ana yi wannan duk ana iya yi wannan duk ana iya yi waɗannan abubuwa to shine zaka ga wani iya da kwarewar bala'i a wannan bangaren amma ba abin da sani bai yarda ba da kawai in ma ka dauko zai ce wala har tsika ci na kaji wannan kai Allah san magana a farsani wala tsika ci na wani ke a dinga zanta hannu da wani tsika ci na wani ke kashi ka gani da ma ba dole tsika cikin ka mata kashi sabon jahilci ke aida munafiki dan ka zo da to ne abu tsika cikin ka ta kashi Allah ne ya faɗi an zo ala ma'amillah ba zai na jadda ka ji mutu yana Allah ne an waɗi wani yamma mani ce to kawai akwai matsala wa sabu fi ka zira min ayati sifat wa hadisi abin da yake daidai a da yawa daga ayoyin sifat da hadisan alkaza da tarika ta sadisa tabbatarwa da yankewa a samu tabbaciyar a safar kal aya kamar ayoyi wal ahadith da hadisai adalla ala anna Allah subhanahu wa ta'ala arshi cewa Allah yana sama al'arshin shi ya daidaita wasu ulam tariqatus sawabi ana sanin hanyar daidai fi haza a wannan wa amsalihi da irin shi bi dilalata kitab da sunna wal ijma'i ala zalika nan ma ne yana bayyana mana tafarki wanda yake ingantacce wajen tabbatar da wajen tabbatar da sifofi ta hanyar ayoyi da hadisai ya ce wa sawabu fi kathirin min ayati sifat abin da yake daidai a yawa daga ayoyin da suke bayyana sifofin zafin Allah wa ahadithiha abin da yake daidai akan hadisai wancan mai tambaya wanda ya tambaya ai kaga ya ce menene matafiyar maka ba sako to yanzu ba an yi wannan duka shine za ga ni as-sawab kenan was-sawab fi kathir min ayati sifatu wa hadithiha al-qat'u yanke saboda a mai tambaya da kai wanda yana bukata sai ka mai mukaddima akwai tambayar da ba kawai haka ba ake tambaya a ba za ka bar bayan kura wata tambaya an yi ta kan a ba da amsa sai an mata shuruɗa in ba kai ba shuruɗa to rashin ba da amsa ma ya wadda ma a ɗauki wani lokaci mutum ne ya tambaya ka san wannan tambayar da yi ta akwai matsaloli a ciki kuma so ke samu wani dungu musamman zamanin waya kawai ya dan cire shi kenan ya to ya tsaya an yi mukaddima shi yasa shi kullu sai da ya mai mukaddima akan asalin ma kai inda aka samu sabanin to da ai mutum ne yana da kanke a zuci kuma yana tambaya kan safarkin magabata kaga nan sun san cewa ai naka ta ta gama min alkitab fa da kun awwal ma tad'u ilayhi sharatu alla ilaha illallah kaga yace ka san wanda zaka je wajen su ga yadda suke suna da wani nau'in shubha saboda akwai littattafai da aka saukar musu to shi ma wannan mai tambayar kaga da akwai matsala ce sai ce me wannan kin magabata to kaga dole yana bukatar a tsaya mai nan yace alqasar bi tariqati sabita shine suna yankewa da tabbatacciyar hanya kal ayat kamar ayoyi wal ahadith da hadisai adalla ala anna ma subhanahu wa ta'ala shi wa tu'lamu tariqatu sawab fi hada ana sanin hanyar daidai a wannan wa amsalihi da misalan shi بدلالة الكتاب والسنة تهني نور القرآن والسنة والإجماع يقوم الإجماع على ذلك دلالة نوني وانا لا تحسن للنبي بات أوكا والوروانا تبكى والوروانا وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك شي دنكا كم تبكى والوروانا ɗan biyu ne ko dai a ce maka misali da akwai jahilci ko akwai karatu shi tufka da warwara in ka ga gaba kwan baya akwai matsala kawai mu sai baka sunna sunna ce baka ko kawai ita haka dai babu zance wani tufka da warwara ita kuma sunna ba a mai da ta tawa ko taka akwai inda su so suke sunna ma kamar ta suke abin su yau su ce muku kaza ne kuma su su ce a yi can a in mu sai cewa ga gaskiya in yayi nan kai kai nan yayi can kin shi shi kadai in ya samu zamiya sai ka bi shi babu malami ya samu zamiya duk wanda ya gaya ma gaskiya gaskiya ɗaya ce ko ka san gaskiya in ya zame barci ya sanye shi kai sai ka tsaya a kanta shi kuma yin ka mushi addu'a Allah ya maido shi ya dawo ya tardo ka ana amma ka bi shi kuma ai ka ga ka tsara mushi ka tsara mai zubi wa taraddudul mu'mini fi dalika yace kai kuma mu'mini a wannan huwa bi hasabi ma yu'tahu min al-ilmi wal iman gwargwadon ilimin da Allah ya bashi da kuma imani waɗansu za ka samu cewa karamcin ilimin ne ya sa su suka zame a wancan bangaren wani kuma da kwai ilimin amma bangaren imanin ne muwa ce kuma daga Allah tabbas ga ilimin ya karanta Qur'ani ya karanta sunne amma Allah bai mai muwafaka ba ya kiyar shi ka gani muwafaka ce kai kuma yi Allah ya ma muwafaka amma baka kai shi ilimin ba kai yi Allah maka muwafaka yace to duk in kaga wannan taraddudul mu'min fi dalika in ga mumini yana kai komo ko tawili ko tajbi ko kaza ko bi hasabi ma yusahu min al-ilmi wal iman gurgulan da aka bashi ne ilimi da iman wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fa ma lahu min nur wanda Allah bai sami haske ba inda zai samu wani haske saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala shine nuru samatul ard shine mai haskaka samai wa man istaba alayhi dalika duk wanda hakan ya rikita a gare shi aw ghayruhu ko ma wani wanda ya rikita gare shi ko ne ya samu rikicewa ya samu wani shakka bangaren abin da ya shafi ba ko ya samu shakka da rikicewa bangaren wata matsala da masa'il wanda suke na addini to yanzu ya kamata yi wani ya da'u ya yi addu'a bai ma rawa mutum fi sa'i kenan me mafita daga abin da ya rikita to ga mafita ba wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza ko ka buga ka buga gaba daya ka rasa kan gadon abu la'alla ilimin ka kaɗan ne kuma gefe ɗaya can gurin ka ga wasu wanda suke sun fi ka ilimi kuma suna kan saɓanin naka to ga mahuta ana aisha radiyallahu anha qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layl annabi sallallahu ya tashi da dare yusalli yaqul in ya tashi da dare yusalli yana sallah yaqul yana ta Allahumma rabb jibrila wa mika'ila wa israfila fatara samawati wal ardh عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بينهم ذلك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ولا شيخ الإسلام ينا فتح عليه شيء dan ya ce so jiwa a matsala sai da ya tafsir kamar guda ɗari ya ce a kan aya ya leka kamar tafsiri ɗari kuma duk in gaza samun gamsuwa ya ce sai in tashi in yi arwala sai in sallah sai in karanta wannan zan karanta tafsiri ɗari gaba ɗaya sai in ga kuma gabaki ɗaya ba daidai da yadda kawai abin nan bai yi muwafaka ba ya ce kuma sai in tashi yi wannan to yanzu shi ne yake gaya ma tajriba ce yake gaya ma shi ga yadda yake ta ga wannan yayi amma an ce kaza kai ba kai ba addu'a ka nemi muwafaka ko kuma ilimin ma ne dan uwana bai wuce cin cokali ba kana jin nasi nasi yana fuskar ka to kuma yanzu ka zo ka misali haka nan yin ka ce a ai kaza ne kana tsine ma wani kai ka taba ga haka kai yanzu kwaya ɗaya ne ka karanta ɗan tsugulu wani malamin ya karanta yawan ne wannan guda ɗari kuma ka zo kana ai wani wani ya hallaka ai kaza kaza ka zo ana tsarki da kai haka wani wani lokaci a wata kiza na ga wani dan matashi ana shirye shi shirye mu gaba daya shi ma yana ta gagara ana yan aka zo yake ta eh gashi abin a sharhin hadiya wa sharhin hadiya na kuma a cikin ne gol kuma ya karanto kuma yana kuskure sharhin mazmuwatul hadiya ga kiran gurin an ce da yake zara an ce da yan abin da ɗayan zara ne ce suna ka allaka shi ne suka ce to bari mu yi ka gwada wani allakar samu shi ne kuma ya sharhin mazmuwatul hadiya ya ce gashi nan gurin a cikin duka iya karanta abin ba daidai ba shari'a hadiya na fuzar wanda aski ne ga duk gaba daya an halaka duk tabarkin da ake kai an halaka da ashirin hadiya ta shakka ne fuzar a nan ne gano cewa duk malaman da suke kasar hausa duk sun halaka ka gani to kaga ai rikici ne yanzu to kashe ne mazu wata hadiya ga malamin da ya rubuta shi yana rai a tashi ma ajiya tambayi malamin gaba da gaba shi duka wani abu haraba ga gaba tashi ake gaba da malam wani da ya rubuta kaza wai malam wani kaza kake ni ba shikenan ba me matsala an kare ko ba ka gani ya an kare shikenan wa fi ruwatul yari daud kana yakabbiru fi salati yana kabbara sun mai kulu sai ba wa idan taqara al-abdu ila Allah in ba wa ya nuna bukata wajen Allah wa da'ahu ya roki Allah ولمن النظر في كلام الله يدوم الدجوبي أو تزنج الله إذن سيما مشاكي هو إن سنة نمو تمسألة هدي سبكات سبكا أربعين أقول لك سيد الشافعي إلا نعم زي جي زوجي يتيا سبكا أربعين أنا ساعة سامو تحليل هي سبكا أربعين ولن كجا سبكا أربعين وما شفتيني أكيد aka je sabka arba'in ko sabka gara shi ne wa sai ka gaina ta dinga yin sabka ka gani sai sabka da sau da wasu ana guda daya to to nawa wani abu da ya rishi san mara muka tashi cikin dare muka roƙi Allah muka kai kuka gura Allah muka san da kai Allah shirye da muka ne an shi ne amma ka yi zagi ka yi la'anta ka yi tsinuwa ai wannan aiki yan tasha ne wani bidiyar shi shi zagi aibantawa ba a kaza wannan ba wani bai da makaranta gwargwadon kawai na zai bai da makaranta shi kaga a matsalar ilimi ne ka tashan shi kawai abin da aka ce kaza ba daidai ba ne ka kare an ce kaza hallaka ne kawai ka ka dalilin da ya kaci a kaza shari'a ne kaza bida ne ka ka dalilin da ya nuna sunna ne kaza kafirci ne ka ka dalilin da ya ce musulunci ne shi kenan ma amma in ka aika wani zage-zage da aibantawa da in ka aibanta suran mutum to Allah ne yi wannan shine ka aibanta yuzi ne bin adam sun fita ba wannan ta kaga saboda haka in ka aibanta to Allah ne ka aibanta kawai ka faɗi dalilin ka fa idan taqala al-abdu ila Allah in ba wa nuna bukatar shi gurin Allah wa da'ahu ya kira Allah wa da manan nazara ya dawo man da dubi fi kalamillah azanta Allah wa kalamin rasuli da zancen manzon shi wa kalamin sahaba da zancen sahabai wa tabi'ina da tabi'ai wa a'immatul muslimina da limaman musulmi wan fa talahu tariqul huda hanyar wan fata in fata halahu tariqul huda to in yayi waɗannan abubuwan in fata halahu tariqul hanyar shari'a za ta bayyana gare shi saboda duka qur'ani da sunna da ijma'i duk ya tabbatar da ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da Allah tabbatar wa kai yanzu shekul isra'ila yana gaya ma wancan bawa Allah bayan ya gane duk dalila sai ke nuna mai dole sai da roƙon Allah kuma sai da roƙon Allah shirya mun ga mutum yana ta koma ga Allah ya hujja wannan adadin da yi kaza mun ga gauna nan to muna neman aiki muna neman kaza kaga to jiya mun ka koma da Allah da kaga buhu ya yi nisa ko kaza ya abin nan sai sai mun sai su ji bari da salloli tashi karshe karfe uku na dare kaga duk lokacin da muka ga muna da matsala a rayuwa ko mun sa wani abu gaba muna so mu saya ko mutum yana son ya yi aure ya ga wata ƴan budurwa yana son arma sai ka ya tashi da dare na ta shan babu duka ana ta ibada wasu ma har yi duka suke shiga sai ka ga mutum ya shiga so biya akwai wasu sassan da sai ka ga mutum na wallahi ayi saboda kaza ne na shi kaga ba shiga yi duka mutum saboda ba ka rubuta kawai ka nemi kuɗi yanzu za ka nemi kuɗi za ka nema in su kafi sunna sai ko ka shiga dan Allah in ya zo kai su kafin ka sauta ka je kasuwa ka nemo kuɗi don ma in kana kare khabara ne ya ta ikidamin mutafalsifa sannan in kana in ya zama to kada khabara akbara da hamza ko ba khabara ko in kana kada khabara nihayat in har ya zama to ya jarraba nihayati karshen اقدام المتفلسفه غبا اقدام المتفلسفه غباتا اقدام المتفلسفه والمتكلمين في هذا الباب abinda suka fuskanta abinda suka fuskanta al-mutafalsifa in kana kada kabbar in ya zaman to ya gwada nihaya karshen ikidami fuskanta na mutafalsifa wal mutakallimin fi hadha al-bab a wannan babin in ya zaman to ya karanta wani abu na kina abinda falasifa da ulama'ul kalam suka zama so sun shata wa arafa galiba ya san mafi rinjayen ma ya tsoro nuna burhani abinda su mutafalsifa da kuma ulama'ul kalam suke riya cewa hujja ne wa huwa shubhatun alhali shubha ce ra'a anna galiba ma ya asami nuna zai ga mafi rinjayen abinda suke dogara da shi ya ƙulu ila da'awa yana komawa zuwa ga ikirarin da la haqiqata laha ba shi da wani haqiqa aw shubhatun murakkaba ko kuma shubha ce wanda aka hahauda min qiyasin fasidin daga lalataccen qiyas wannan ثم إن كان قد كبر نهاياتي يوه سوى haka kenan shekul islam yana bayyana mana sababi na hallakar yawa daga falasifa da kuma mutakallimu a wannan babin ne aw qadiyatin kulliya ko kuma qadiyya kulliya wannan qadiyya kulliya shi na shi ma dai kalma ce wanda take ta falasifa da aja ce ta falasifa ma'ana suna nufin abin da ya sami da sirri wal kadhib sai su ce mai qadiyya kulliya la tuslu illa juz'iyya wanda la tuslu kenan qadiyya kulliya kulliya kenan abin da ya suduku ala kafirin ya ce gaskata ga yawa cewa yin fil an yi sarku fi hazar ma'ana zai iya yi wa a yi tarayya cikin wannan ma'ana kyau la ya suru illa juz'iyya baya inganta illa juz'iyya sai abin da yake wani bangare au da'awa ijma'i ko kuma da'awa ta ijma'i wanda la haqiqata da bai da haqiqani aw tamassuk ko kuma riko fil mazhabi a mazhabi wa dalili da kuma dalili bil alfazil mushtaraka da lafuzza da suke al mushtarika waɗanda suke an samu ishtiraki tarayya a cikin su kamar yadda can baya ka ce ko dai da zaman so wata kalima ko na abu wanda yake mushtarak wanda ana samun tarayya a ciki thumma in kana zalika idza rukiba bi alfazin kathira in har ya zama wannan in an haɗa shi da lafuzza waɗanda suke masu yawa tsawila wanda suke masu tsaye gariba baki an mallam ya arif istilahawa ga mutumin da shi bai san ba istilahi na falasifa ko ulama ulkalam aw hamat al-ghirra sukan sukan zama tsawa aw hamat al-ghirra sukan riya al-ghirra wanda yake wawa aw hamat al-ghirra sukan sanya tunani ga alghirra wanda yake wawa ma yuhimu sarabul al-atshan irin abinda kawar wani ya take rudin mai tsananin shishewa kenan irin waɗannan alfazu wanda suke mustarika mustaraka waɗanda ana tarayya ciki sai aka har haɗa su da maganganu na shubha misali na falasifa so da yawa yace waɗannan in suka yi tsawo aka yawaita su to sukan zaman tsawa wanda yake bami alghirra wanda yake bami suka rufe shi kamar yadda kenan mai tsahiya a daji in ya tsinkayo kamar wanda ya sauke aljannu kaga zai tambace ne tamkar ruwa ne to haka shi ma wanda yake bai da gwanan cewa wajen bibiyar sunna in ya ga an rakkaba waɗannan shigohi ɗin kuma an ɗauko wasu abubuwan da ke da kwan istiraki a cikin an haɗa to sai ya rutu sai ɗauka kamar cewa ne dalili kenan nan shekul islam yana son ya nuna maka cewa hatta da waɗanda suke masu ɗalibta a wajen falasifa da ulama'ul kalam wanda ba su kai ba ƙarshe to suna samun irin wannan ne irin wannan ruɗi ɗin da wannan da wannan tunanin saboda haka duk inda aka hahau da abubuwa sai su ɗauka cewa wannan abin da ya yake sai ya ruɗe sai kuma su zubtu su fada ciki saboda haka ما يهمه تناول الأطشان ازداد إيمانا وعلما بما جاءت به الكتاب والسنة سوري هكا كنم وندي جرب وجه هنيا كن ازداد إيمانا يكن لنا إيمان نورها يا إفرادي أكون وندي يكي ثم إن كان قد خبرني هذا الكلام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يظنونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدون ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس أو من قياس باطل إن أتي مثالي وندا يرجع الله ya karanta Qur'ani ya karanta sunna ya karanta maganganun magabata misali kuma a ce dama kafin nan ya karanta wani abu na shubuhohin falasifa da ulama'ul kalam to in yayi wannan zai gani a hili in Allah ne muwafaka zai ga a hili barnar da suke kai sannan kuma zai tsare kini da imani yanzu misali mutumanta ya yi ɗarika ya yi kaza misali yanzu kuma sai tuba sai koma a sunna kaga ai shi yana da wani yaƙini da sabba shi ya ga abin da kai yanzu kana ce mai alistayi kaza ce kaza shi ai ra'ayin ai ne ya aikata shi yanzu a iri-iri ne shi ya gani ba kamar ba kamar kai din labarin kake ba da shi ko ya kakar sai kake waɗin aibin kafirci da wasu abubuwa nuna shi kuma musulunta da ma shi su ne masu ke yin abin adam kaga yanzu shi tun da ya shigo musulunci yana da wani tsarin yaƙini na musamman ba kamar wanda yawan nan ba mutum ne ya yi tsubbi ya ga gaskiyar da ake yi sai tuba ya musulun sai gane sunna to ka gani izdari imanin wa ilma bi ma ja fil kitab da sunna zai ƙara imani da ilimi akan kitab da sunna fa inna zidda yuzhiru husna zidda saboda kishiyar abu shi ke bayyana kyawun kishiyar shi musulunci shi ke bayyana kyawun musulunci shi ke bayyana maka munin kafirci kyawun sunna shi ke bayyana maka munin bida na gani kyawun da'a da imani shi ke bayyana maka muni da fasikanci da rashin da'a sau da haka kenan in kana son ka gano abu sai ka kalli kishe shi wa kullum man kana bil batil a'lam duk wanda yake ya fi ka sanin barna kana bil haqqi ashadda ta'zima to ya fi girmama gaskiya wa bi qadari a'rab kuma gwargwadon wannan arab za ka ga ya fi sanin ya fi sanin gwargwadon wannan gaske sau da shi ya san barna yanzu kuma sai san gaskiya to yanzu ya ji ɗacin ɓanna wancan za ka ga yana mahimman tsoron ka ga wanda suka shiga musulunci za ka ga mu da aka haifa a musulunci sun yi mu kaf kaf kaf kaf da sakasalla sau da su sun ga munin wancan abu wani gan awon ana gaya mushi shi abu birge shi kaga yanzu da ya yi kaga suna koyi da kafarai suna kaza amma shi bai gaba suwa yin kafaran bai san wani kafarci shi ya sa ba har sai abin ke fi amma wanda ya gwada shi ya san wannan abu duka shirme ne kenan shekul sa yana nuna mana lalle akwai buƙatar malami ko ɗalibin ilimi ya zama so yana tsin kayi da kuma karanta wasu abubuwa daga ababe na waɗancan barna in baka san sharri ba to sai ka faɗa cikin sharri kenan a babu na ta'alimin sharri dalika in dai har diddigen ka ya tabbata a sunna to akwai bukatar ka san farna ka karanta farna ka san ka karanta kutub na wanda suke mustadi'a ka ga yaya wance wani ina su dan saboda ni wannan zai sa ka gano muhimmancin gaskiya da kake amma duk baka san wancan ba sai ka dauka mafi yawa za ka ga duniya ta kafirai da yahudawa da wannan suna hana mutanen su san me musulunci suna rage tashoshin da suke tallata musulunci duk wani alamomin da za a bayyana musulunci da hakika sai su sai su bar su kawai da wasu munafanan da suka tsara a dinga nuna musu tura musulunci ana shawahawa da wasu karerai da wasu labarai na karya yanzu yadda muna suke tallata mana duk wani kafirci da wani shirme ko wata proje ta zo da malamansa ko na kafiri ya zo to can waje an ba a sassare ba a bar ku ba ku nuna tausayi ku nuna taimako ku nuna kaza ba a bar ku ba a zan ku ku shiga ko ina ku yi wa azan kuma sannan yanzu duk bai huda da yake rayuwa a isra'ila shi kawai yadda ake nuna mushi falastinawa musulmi wasu mutane ne waɗanda kawai su burin su kawai su kashe ɗan adam duk wanda ba su ba kawai su su kashe su tsirin gurgure shi sai a dinga shirya wasu siyasar na banza da wuri in ana ta ba to da shi ake so ana ta wannan tsaro tsaron duk wanda ya zo shi ne ya kaga kuma musamman in ya shiga cikin musulmi sai abin ma ya tarmi mai kai wasu ma sai ma rasa kan gada saboda kwata-kwata abin da ake wani musu babu kamar shi ma a tare da mu in ba haka nan baya za a ce maka mutane ne aka kama su a matsayin ribatattun da ake san zalunci ya kai matsar zalunci an kama wasu ana galla musu azaba a can kuma an yi sako su ta kowace hanya wani an yanke mai hukuncin kisa wani an yanke mai kaza an kama yarinya budurwa an kai ta kurkukun isra'ila ana tsare da ita har ta tsuwa shekara ashirin har sai tun tana budurwa kai ta gashin ta hanyar hurhura ne gaba da kuma azaba cirewa farki musantawa a sa kar a sa kaza a yanda za a shawwa surorin mutane to an kama adadi mai yawa a can kuma duk wata hanyar da za a bi an bi kawai an kisa ko mutane kuma zai hana gobe ma za a kama sanda su suke da kotu ba ku gwamnati ku hoje karayi ita gwamnati ta farasin gwamnati ta abin da ba gwamnati ba ce ba mai soji ko mai kaza a ita ha gwamnati ce kawai dama an tura ku amma ba ku da karfin inda da karfin soji ba yake ba za tsakani da tsakani su ba a gwamnati ce kawai ta jika na yi amma hukum tana karkashin wacce hukumar ta isra'ila kenan zan kai ne aka kama ka ba nan ba za a sa ka za a kai ka ne can isra'ila a can ne za su shirya hukuncin su maka kuma su sa ka a kurkuku su yi ta azabtar da kai in sun ga kana da mahimmanci sai a kulla ma shiri a kama ka za a zo hajjiran ku a kama ka a tafi da kai kuma ita dama gwamnatin ba ta hana ba ji a maka hukuncin da ai abin da bayan da ka iya ita wato da karkashin wacce kasa to kaga shine sababin da aka kamo dancan dole ne duk abin da za a iya yi a yi go yanzu ga adadi can dubunnai an tsare su ana musu azaba kenan da aka yi haka aka kakkamo wanda aka kakkamo na tun da an san wani sajidan na wa'a rafanan su ala hayati sun yi kowa rayuwa saboda musamman su guda ɗaya su ba da guda dubu kenan zai aka kama waɗannan to mahallin shayar su waɗanda aka kamo a ka'ida ka ga ai su a matsayin ba su su ya kamata kai da ka kamo mutum ka rike shi amma ya dinga yabanka ya dinga yabanka ka ɗauki misali kamo su haka yi amma gabaki ɗayansu suna yaban waɗanda suka tsare su saboda me yasa sabanin da ake gaya sun zo sun ga adalci sun ga kulawa sun ga kaza an kare mutuncinsu an kare duk wasu ma sun musulunta akwai ma waɗanda ma suka musulunta ba koyi kuma in ma ba su musulunta ba waye gari ya mutu a duniya ya ce an mashi rashin mutunci na farko tsoho da masar lafiya da fiyarsa da aka saka suna tsoho aka yi tare yan jarida gaba ɗaya aka taru saboda kawai a haɗi a zaƙi musulunci kawai tsohuwa ta ce kai mutanen nan ka samu sun nuna mana ai mutanen nan sun san girma ba kowa sun san girma kaza sun mun mutunta mana sun yi kaza kaza kaza shi kenan duk jiki ya mutu aka ce ko yi shiru ma hauka ce to ba mutu to kaga daga shi ba a yarda ba wanda duk wanda aka kama kaga ana tare yan jarida sai an je can daban ne kuma aka je kin jin magana da suke wani ba a samu ba ko ba daya da za a tallata a ci mutunci to su a surai kullum fata mu mu ne ta ta'adda mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza kuma abun ba haka ba to kaga ka'ida duk mai gaskiya ka bar mutum ya shiga gani in ka shiga za ka bar mutum ya gani mana me ake tsoro mu komi ba kawo mana baki a tallata mana amma muna bi ke ne yana sai nuna maka lalle yana da kyau mutum ya karanta abin da yake barna dan ya gani saboda wannan abin zai zama to ya tabbatar da shi wannan jumla din ta summa in kana kada kafara ne ya fi ikramin mutafar sifa za mu tashi daga nan sha Allah muka ne to ta sai da yana da yawa ba zai yi su ba kenan karshe karshen littafin malam ya karkare da abin da ya kawo a abin da ya kawo a dunkule abin da ya kawo a fassara can gurin yanzu da ƙarshe sai ya fassare cewa lalle tafarkin an kafi gida uku gida shidda akan wannan abin da ya shahi ina yarda da al'asma wa sifat kuma da wahala ka ga wani ya wuta daga cikin wannan ɗaya daga shidda ko dai ahlu sunna ko waɗanda ba ahlu sunna ba to waɗanda ba ahlu sunna ba duk waɗannan firar ɗin za ba ka rasa su ba cikin ɗaya daga waɗannan guda shidda wannan yana nuna ma ƙwarewar shekul islam da kuma yanda yake da masani a kan firar Allah shi yasa shi shekul islam ya yi firar Allah ilimi akan firar yanzu yana ma bayanin shi'a da firka shi'a dan shi'a ma bai san mona in yana ma bayanin sufaye sufi ma sai saki ba in yana magana kan falsafa to duk bala zuba ya su shiru shi yasa irin su irin su abubakar fakar dina razi kaga zai kinkimo shubuha ta gagare shi shi da kan shi rikici shekul asar sai ce wannan shubuha ta yi ɗauko ce ka zama wurin ta da kaza kaza ne shi zai rakito abu ba amma ya rakito abu kuma gaba ɗaya sai gaza fita daga ciki sai sarki kan shi ko iya shi bai to amma shi kuma san sai hallare a bai ci shi kuma wancan da ya dogo da ya kaza kaza kaza da shi har ma wani lokaci firakin junansa da juna faɗa tsakankanin mutazzila da kuma kawari ko da abin nan zai ce to da suka ce muku kaza a tsarin kuka ce musu kaza kaza kaza shine kuri da suka ce muku kaza ku kuma da kuka ce musu kaza ba su da amsa kaga me yasa kaga saboda ya karanta jirgojin to in ka tsaya baka san ba firkan mutum shine kuma kuskuren da zaka ga da yawa bangaren matasa muna yin wannan misali yau mutum ya ce ya zo ya ce za a san zauna da sufi ko da wani ɗan ɗari kai kuma baka karanta ba littattafan dan kuskure kai sunna ka karanta tun da sunna ka karanta baka karanci wancan abin nashi ba ya za a yi abin da baka san shi ba kai hukunci a kan shi kawai aikin ka ne kamata ka bayyana sunna ka karbar da sunna amma wancan abin ka zo ka ce za ka ɗau gabaran ku tan saura a kan abin da baka sani ba ka ga kawai ma zai ce ƙarya ce kuma ko da abin haka ne ya za ka tabbatar mai da abin haka ne to amma karantar a wannan ɗin mutane yana taimakawa wajen rusa aƙidan mara kyau duk abin da za ka rusa shi ka riga ka san shi min babu sharri la shar lakin tawfi wa man la ya'rifu sharra min al-khair yakafi sai dai wannan abin kuma sai bayan wasu sunna ta zauna mutum ya fahimci sunna ya yi ido a cikin sunna to kuma sai karanta in kuma mutum bai yi ido ba to in ya je can gurin kuma shubha ita tana wasa kuma babu mamakin sai ya je kuma ya zama su daga cikin wanda suke abin nan yau ana ana samun wannan Allah kare mu Allah tabbatar da duka duka mu wani ya tabbatar da imani cikin duka da shi yana mai kyawun da mu gafarci da farkon da dukkan abubuwanci Allah ma rayuwar mu albarka Allah an samu ilimin albarka ma da mu albarka wanda suka riga mu Allah ya dauka da rama ya hasu da barkatun Allah to ya jan mu cikin makoro mu kuma da mu sura Allah ya ma rayuwar mu albarka ubangi ya rasa mu da karshe na gari tabbatar da duka duka mu tafarki na gari wanda ba su da sanarwi da ayyuka a cikin mu Allah ya rasa mu da sanarwi da ayyuka na halayya Allah ta mana albarka cikin duk abin da Allah ya samu da shi ya rabbal alamin masu neman ilimi na addini da ilimin nasara Allah ya mani wa ilimin su albarka rabbal alamin uwayen mu da malaman mu wanda suke raye Allah tabbatar da lafiyar su kare da daga zamiya da rasta su ci na gari da mu da su ya rabbal alamin wanda suka rasu Allah ya musu da da rama da su ga mawancin su Allah sanya aljanna su mu kuma azumi da yake tunkara mu Allah ya rabbal alamin ya kwanci mu ya fitar da mu zuwa ramadan kuma Allah an samu imani da lafiya da karfin gwiwa na bauta mushi a cikin azumi ya rabbal alamin Allah kare mu daga dukkanin kasara ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala arsa musulmi da sauƙin rayuwa Allah ka sauƙi da Allah zai wa al'umma musulmi a zurta wata ramadan cikin aminci da zaman lafiya dukkanin kasashe na musulmi musamman Falastin Sudan da dukkanin kasashe na musulmi wanda ke cikin da tashi hankali ubangiji saukar da aminci da zaman lafiya Allah ya amintar da bayan shi rabbal alamin Allah tausaya mana ba dan halin mu ba Allah kama al'umma musulmi agaji Allah sanya jarrabawa da al'umma ta musulmi ta zo da Allah ya sanya ga wani dalili wanda Allah zai yawaita adadi na masu shiga addinin musulunci wanda suka rasu a irin gurare irin su Palestina Allah karbe su a matsayin waɗanda suke shahidai dukkanin masu nuna kiyayya ga musulmi da kasashe na musulmi Allah ya tsar mana kai da su da abin da ya ga dama dukkanin shugabanni na kasashe wanda suka sa zalunci a akan al'umma ta musulmi musamman shugaba na amurka allah subhanahu wataala nuna musu abin mamakin ikon shi a rabbal alamin allah subhanahu wataala sanya maganganu da suke faɗi na kafirci da takura ga al'umma ta musulmi allah sanya ya zama su izina a kansu ya rabbal alamin allah sanya ya zama su sababin da allah zai haɓaka addinin musulunci da kuma musulmi ya rabbal alamin allah subhanahu wataala ya yi mana kunci tsanani da talauci kasashen musulmi Allah ya arzuta mu da dogaro da kawuna dukkanin wani kaskanci da komawa baya da maskara Allah ya dora shi akan makiyanmu Allah ya kare hannayenmu daga mekawa zuwa ga wadansu ya rabbal alamin wannan barace barace da kakanika da tsanani da kumci da kasashen musulmi ciki da yadda al'umma ta zama bara da abin nan ya Allah Allah ya haskaka idanunmu da ta wadatar da al'umma gabaki daya ya zama kowa yana da abin yi Allah wadata mu da wadatar zuci ya wadata mu da wadata wacce take ta zahiri ya rafa alimi Allah kare mu daga tsakanka ya rafa alimi dukkanin fitattunin da za su zama to sababi na kangewa al'umma daga addini Allah kare mu da su kasashen mu Allah sa su zama daula na addinin musulunci ya rabbal alamin ubangiji ya kama na haɗin kai a kasashen mu gabaki ɗaya na musulmi ya rabbal alamin duk abin da zai jawo baraka a tsakanin al'umma ta musulmi barakan mulki ko siyasa Allah subhanahu wa ta'ala kare Allah haɗa kawo na al'umma na kasashe na musulmi da yanda al'umma ta musulmi za ta tunkari majiyansa Allah haɗa kalma ta ƙasashe na musulmi ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala arzuta mu da haɗin kai wanda yake na hakika akan imani ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga dukkanin fitinci Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa ala Muhammad اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإنسان في بعض السماوات والأرض أنت تقوم بين بعض فيما كانوا فيه يختلفون إلينا المقصود فقيم لا يقول إن إنك تعلم وتشاء ولا صراط مستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول جدنا مصلاتي wanda ake tattarawa lokacin azumi ana mushabaki ana kuma haɗawa taimaka ma masu karamin tsari musamman ma mahayi saboda haka wannan gaske ko shawarce abinda Allah ya sa aka yi karhi ya zama ko an bayar kuma musulmi ya dinga kokarin duk inda ke da koyar ta gidauniya da za ka saka badawa can baya ana ka bada can to da kofofin alkhairi to ake a fada da su lalle a yi kokari irin wannan mu dinga hoppasa kuma a ko'ina ma al'umma tana buƙatar taimakawa kuma taimako bai sakai da sai taimako na kuɗi akwai yadda yana buƙatar taimako na fasaha taimako na shawara taimako na kaza duk a ringa taimaka akwai wata hikima da Allah baka aiki ne sana'a ne za ka iya taimaka ma mutum ka taimaka mi shawara ce za ka taimaka ma wani ka taimaka mushi da wannan ya yi ma ka ɗauki kuɗi ka bashi so da haka idan min kokarin da za mu yi mu dinga taimaka ma al'ummar ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ikon